ba kuma nan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta lahadi biyar ga watan ramadan shekara ta 1447 wanda daidai da 22 ga watan fabrairu 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna gabatar da tafsirar alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ya ce yana ba da labarin banu isra'ila kashewa da take ma annabi annabinsu annabin Allah annabin Musa ya ce ƙalib ulana rabbaka yi bayyana mahi sai suka ce ka je ka roƙa mana ubangijinka ya bayyace mana wata irin wato saniya ce wannan ƙala ya ce innahu ya ƙolo to ubangijina ya ce innaha baƙaratun lalle saniya ce la faridun ba tsohuwa ba wala bikirin ba kuma budurwa ba awanun bai na zalik tsaka tsakiya dai fafa'alu ma tu'marun ku je je ku aikata abin da aka umarce ku qalu suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ƙara komawa dai ka tambaye shi mecece menene launin wannan asaniya qala innahu yaqulu innaha baqaratun yace ya ce in ce muku saniya ce safra'u wata take rawaya rawaya faqi'un launuha wanda launin ta ya turu tasuru nadirin duk wanda ya ganta ta ba sha'awa da mun fara fassara wannan waɗannan ayoyi guda biyu za mu ci gaba da fassara suka mu shiga aya ta gaba Allah ta'ala yana ci gaba da babu labari na banu Isra'ila tsaurin ido da suke ma annabi annabi Musa shi wannan baya cikin abin da ma aka saukar masa na dokoki kawai dai sun sami wato rigingimu tsakaninsu ne zai jawo su yaƙi tsakani sai ya zama ubangiji ya shirya ya wato kwaran ya musu da wannan sabanin wannan rigimar da za su yi saboda sabuwar adabin Allah tsakanin su to maimakon kuma su yi ladabi sai zama suna wato fuskantar adabin Allah inda kangara da kuma kekashewar wato zuciya suka ce annabi annabi Musa ya je tambayen musu cewa da aka yi su yanka wannan saniyar to mecece siffanta sai annabi Musa ya ce ubangiji na ya ce wannan saniya la faridun ita ba wai tsohuwa ce ba la faridun wala bikri bikri take buduwa farid kuma wato tsohuwa in aka ce wato alfarid ko addabatul farid ba a cewa addabatul farid ba sai dai a ce addabatul farid ana magana mai shekaru wacce take ta har wata ila ma ta zama bakarariya ta jina haihuwa suna cewa alfarid an samu shi ne daga abbaqamul azim da wani abin da yake da girma so ita ba kamar wato tana da girma sai ya zama wato ta yi shekaru da yawa sai aka kiranta da alfari wannan shi ne abinda malamai suka fasara suka ce daga nan aka sami lafazin shi alfari mawaƙi na cewa la'amri laƙad a tsaita bai faka fari ba tujarru ilaihi ma ta komu ala rijini yana ratsewa cewa shi wato da ya bako sai je ba bakon nasa wato tsohuwar dabba shi ne fari ba to alfarid abinda nake nufi dai anan shine alfarid anan yana ganin musinna harima to shine ake cewa yanzu inda sun je sun samu wata tsohuwar da ba su tambaya ba da shikenan wannan sai ya zama ya ya wadatar to sai suka ce a a je a ƙara musu bayani da aka je a ƙara musu bayani sai ubangiji ya ce to ba tsohuwa ba to kakan an ce ba tsohuwa ba sai ka zamanin ana maganan watakila ko yarinya budurwa sai kuma Allah ta'ala ya ƙara share ya ce kuma wala bikrun ba kuma yarinya ba wato zai awanun baina zalika lafazan al'awan yana dafa alwasat abin da ke tsakariya annisu ko alwasat baina shay'aini abin da yake ita ba budurwa ba ita ba ita ba tsohuwa ba watakila dai ta zama ta haihuwa daya biyu haka to wannan kun ga galibin al'amari a abin da sa ubangiji ya musu haka a lokacin da suka je suka ce za su saya wannan dabba din to mai dabba yana santa sai sun sha wahala wannan dai duk tunda sun shaddada sun tsananta ba kansu sai ubangiji ya tsananta musu su ma wannan shine fasar da malamai suka yi a daidai wannan gaba rabin Allah annabi Musa sai yake ce musu fafa'alu ma tu'maru ku dai je ku aikata abin da wato aka umarce ku wato cikin rahama yake gaya musu wannan magana saboda shi yana musu magana dai a matsayin shi da wanda ya fi sanin ubangiji Allah ta'ala na cewa inna ma Allah min ibadihi ulama wanda ya fi kowa sanin girman ubangiji da ma shi ya fi tsoron ubangiji to shine yake ga muku cewa to ku je je ku yi abinda ubangiji ya bada umarni saboda ya riga ya san cewa a yayin da ubangiji yake da faffadar rahama to kuma a bangare daya ubangijin kuma yana da wato tsananin hukuma yana da tsananin hukuma kuma yana da wato daukar fasa da yakan yi akan bayansa da suke masa kangara suka kokarin nuna masa buwaya a ban kasa sai nuna musu cewa su ne makaskanta to shine annabi Musa ana yake faɗa musu cewa faf'alu ma tu'marun ku je ku aikata abinda aka ce ku aikata kar ku tsaya kuna ma ubangiji gadaddami to amma da yake kun san kamar yadda ya faɗa a farko ki cewa a'udhu billahi an akuna minal jahilin su mutane da suke da wato aljahala da alghawaya ga wauta ga kuma san bin san zuciyarsu sai ya zama wato suna da ido amma ba sa gani inda da inda suna gani za su ga cewa annabin Allah ne yake gaya musu magana mai gaskiya ne baya ƙarya tsakaninsu kuma sun san wato yanayin rayuwarsu da suka rayuwa da yi a cikinsu rayuwa ce wacce take mai ban ƙayi wanda rayuwa ce da ya kamata su rika nuna shi suna cewa wato wannan babban wani wanda ubangiji yake so ne kamar da haka sai suka gintse suka wato mai da shi kamar wani ɗaya daga cikinsu to kaga wannan shi kashi laifi ne sannan kuma sun a gabansu aka yi waƙi an fir'auna tun a masar yadda aka je aka dawo annabi musa ya zama shi ne sanadiyan da ya wato ceto su daga bauta da suke a lokacin kuma a gabansu kuma aka raba aka raba wato teku ya rabi to kaga su gano ne ba jiyau ba to irin wannan ya kamata sun imani to sai zama suna da ido amma ba ido na imani ba suna da zuciya amma kangararriyar zuciya kamar yadda ubangiji ke cewa fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fi sudur ba wai ido ne ke zama makaho ba kawai dai zuciya ce da kuma ta sadura ta ki saduda to wannan shine abin da ya faru da su waɗannan mutane suka ki sallama ma annabin Allah annabi Musa a abin da su suka zo ne ba bukatar su ce ba bukatar shi annabi Musa bane eh shi shi shi wato ba shi ya kisa ba kuma shi sunansa ma bai shiga cikin waɗanda suka kisa ba za ka kin kaga shi ba ruwansa in suka yi yaki za su kashe junansu ne kawai shi wannan ubangiji ba zai kama shi da laifin bai isa musu sako mutum da ya isa musu sako sun kizi to amma kaga tare da haka a shine suke mishi wannan irin kekashewa maimakon su tsaya su da su kyale su wato bi abin da ya faɗa to shine Allah ta'ala ya ci gaba da babu labari yake cewa suka ƙara ce masa qalu da lana rabbaka yubayyin lana ma launuha to je ka tambaye mana ubangijinka yayi mana bayani wani launi ne wannan saniyar take da shi wannan launi a nan wato Allah ta'ala sai ya ce a ba su an saƙala inda hu ya ƙulu inda ha baƙatun safara a je a ce musu wato dabba ce da take da launi rawaya-rawaya wasu daga cikin malamai sun yi magana cewa wannan launin kaɗai ake magana na jikinta ko ko launin har ya haɗa da wato kofatanta da kuma da kuma wato kofato za a ce kafanta kumbanta kamborinta da kuma wato ƙawanta dukan su ma wannan rawaya-rawaya ne kaga dai zai wahala dai aka ce kaga wani wata dabba saniya rawaya jikinta rawaya kuma har wato kofutanta ko kuma kamborinta rawaya kuma wato kawanta ma rawaya to wasu daga cikin malamai suka ce sau tsabar a sanya su sha wahala sai aka sanya wannan wato tsauran sufa din tare da wannan dabba su je su nemo ta as-safara shine wato rawaya wannan wani abin da ake cewa wato mai ruwan kwai wani lokaci kamar da aka sani yakan turu in ya turu ya zama akwai wanda za a ga ya turu ya yi duhu akwai wanda kuma za a ga ya turu bai yi duhu ba ya yi ɓangaren kaman ja to wannan wace ce a ciki ake magana akwai wanda kuma za ka ga ya turu bai turu sosai ba ya tsaya kamar wato shi ba lemu lemu ba shi kuma ba wai- shi ba girin girin ba ba ba- ba kore ba almadhubu ila alqudra to wannan wanne ne wanne ne a ciki wasu daga cikin malamai duka sun faɗi ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku akwai wanda suka ce ana magana safra'ul lam wato launin ta ne baki ɗaya rawaya rawaya kuma wanda ya turu shi za ga aya- a- a- gaban gaba fati'ul launuha wato ya turu wasu daga cikin malamai suka ce irin sasan al-basri suka ce a'a har ma ya bane mai zama yayi duhu ya zama kamar wato duhu larabawan lokaci da abu mai duhu ko dai su ce mishi baki ko su ce mishi bulu bulu ma in yi in yi tire zaka ji an ce ina jin da ko daga ne ba haushi sawa bulu bulu ciki ko ya ne ba sani ba amma in in- in wato shudi ya zama ya ya shudi ya ya rinne sosai zaka ga shi ma ana kiran shi baki to kuma haka shi ma lafazin as-safara wal rawaya din in ya yarma ya yari ne da yawa to kuma suna kiran shi ma baki Hassan Basri shi ya fassara shi da haka yace mawaki na cewa tilka khayli wa tilka rikabi kunna sufrun auladuha kazabibi yace a, ga ga wato dawakai na nan ga kuma wato raƙuma na nan gabaki ɗaya su baƙaƙe hunna sufrun baƙaƙe ne wul auladuha yaran wato ababen hawan nan nawa kazabibi suna da kyau rana ne kuma kamar wato ‘ya'yan inabi almuhim dai wato wasu daga cikin malamai sun fassara da haka babu kabari ke cewa kamar yadda na faɗa jiya yake cewa a'a a ce gaskiya wato baki wul to wannan ma'anar ba za ta zama ta karɓu ba saboda wannan lafazi da ubangiji ya kawo na fafi'ul launuha saboda shi lafazin alfuqur ana wato hada shi ne da lafazin as-safra ko al-asfar kamar yadda shi kuma lafazin al-aswad bakin irin ana hada shi ne da lafazi na al-halik kamar yadda kuma lafazi na fari ana kira shi ana hada shi da lafazi na an-nasir a ce abyadun nasi'un asfarun faqi'un da kuma wato aswadun halikun haka yace yace to kaga ba zai yiwu idan ma ana magana baki kuma ubangiji ya kawo faqi'un launuha ba inda wannan ma'anar ta farko ake magana saboda haka a dauka dai a ce dai ita wato ma'anar ma'anar wato rawaya din ta turu sosan gaske to kaga wani a dai ce ne tasirin din ma ko a haka aka bari ai wato wani abu ne mai wahala a cikin shanaye ka je in ka je ka duba ai ba wato rawaye rawaye ne yafi yafi yawa ba a cikin su ana iya samun fatsi fatsi ana iya samun wanda yake bangaren rawaye nasa yayi jaji jaja wani wani bangaren kuma zaka ga yayi turun yayi yayi kamar duhu kamar da shi Alhassan Basri yake faɗa wasu daga cikin malamai ana ruwaito wannan daga Umar Ibn Umar yana cewa a rawayan ma har ya shafi wato kahonta da kuma kamburinta wannan an rawaito da sinadi wanda ya dan rauni a, daga abdullahi dan umar magara abul bukhari shi ke rawaitowa daga abdullahi dan abdullahi dan umar shi kuma madhul ne ba ta gama tantance adalcin sa ba dan ya zama haka to dai ya zama dai wannan karin wato tsawarawa ne ubangiji yake musu tunda sun ki sallama ma abin da aka faɗa annabin Allah ya ga musu tun asali saboda haka dan zalunci su ubangiji sai ya tsaurara musu kamar da suka tsaurara tsaurara ma annabinsa Allah ta'ala ya ce faqi'ul launuha wanda wato launin nata ya turu wa suka ce shari'atu sufra aw safiyatul lawn dai daga cikin fasahohin da duka malamai sun yi wato shi rawayan ya turu sosai ko kuma a'a ba gabaki ɗaya jikinta rawayan ne babu wani datsi a cikin a cikin jikinta wannan ɗaya daga cikin fasahohin duka malamai sun yi sai dai ma- ibn jarir qabari ya ce shi a wajensa a ce sufra rawayan ce take da tsanani ta turu sosai yafi akan a ce wai jikinta babu komi saboda ai sai zama maimai kenan can gaba kashi a ce lashe tafiya to kaga al'asul adamu takara in ji ibn jalal qabari wa saboda haka safiyatul lawan wanda shine galibin malamai suka fi fada suka ce wato jikinta ne gaba ki daya turu ya zama ya tiriya da wannan launin na rawaya din kamar da wannan shine tafsirin abba al-qurasani shine tafsirin al-hasan al-basri abu al-aliya da kuma sa'id ibn jubair yace tasurrun nadirina kuma wato tana sanya duk wani wanda yake kallanta in ya in ya kalle ta za ta ba sha'awa sai ya kara kallo a wato in ya kalla zai za ta sanya masa wani nishadi wannan shine amfani ta surun labiri daga sarra ya surru sururan kishi ya wato bakin ciki in ka ga wani abun da ya saka farin ciki sai a ce wato abin ya surruka ya saka farin ciki ko kuma a gina shi bina ulil majhul a ce masrur ko surra fulan sadaka dai anan dai duka kowa ana nufin dai duk wanda ya ga wannan dabba din hankalin shi zai kwanta yayin da ya ganta saboda zai bashi zaka bashi sha'awa shi yasa wahab ibn munabbi yake cewa idza nazarta ila jildiha dabba sai da idan ka je ka kalle ta saboda kyawunta yukhayyalu ilayka shu'a'u shamsi yakhruju min jildiha har za ka rika ganin kamar ma za ka rika ganin reflection wato alamar alamar rana a cikin jikinta saboda yalhi take yi to kaga wannan ai duka wannan yana nuna maka cewa wato an ba su biya inda tun a farkon al'amari sun sallama ma ubangiji sun sallama ma annabinsa sun haƙura da abin da ubangiji ya gaya musu sun je sun wato sun nemi kowace irin saniya to kaga shi kenan sai a sami biyan bukata a haka amma yayin da ba suka suka je musu sami musu bi wato abin da annabin Allah din ya gaya musu ba to sai ya zama da wallahi ya zama dalilin da yasa suka shiga uku suka sha wahala suka yi kwanaki ko ba shekaru barbadan ruwayi da ake da shi wajen neman ita wannan wato saniya din sai Allah ta'ala ce قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون و... وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah ta'ala ya ce qalu du'a baka yubayyin lana ma hiya yace to kaje ka kara koma wajen ubangijin kara roƙansa mai ce wata irin saniya ce wannan innal baqara shanaye fa mu tashabaha alaina sun rikita mu wa inna insha Allah la muhtadun lalle bayan ka je ka kawo wannan amsa insha Allah za mu shiryu za mu wato kintsu mu zama mun fahimci abin da kake faɗa mana qala annabi Musa yace innahu yaqulu ubangiji na yace innaha baqaratun saniya ce la zalulun ba ba horarriya ba wacce take aka kaskantar da ita da aiki tusirul arda wanda take yin noma noma kasa wala taskil harfa kuma ba amfani da wajen wajen ban ruwa mashuka musallama ita kubutacciya ce daga aibi lafiya tafiha babu wani ratsi a jikinta qalu suka ce al'ana ji'ta bil haqi to a yanzu ne fa ka zo da gaskiya fa zabahuha suka je suka yanka ta wa ma kadu yaf'alu amma da kyar suka aikata haka wa in qataltum nafsan ka tuna musu a lokacin da wato hudin kakanninku suka je suka kashe rai faddaratun fiya kuka rika yin musu akan wane ne ya kashe za a yaki wanda aka je aka samu wannan gawar wannan bawan Allah a wajen gidansa to da shi ya kabila za a yake su wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun alhali ubangiji da sannu zai bayyanar zai wato fito da abin da kuke koyewa fa kullu dribuhu bi ba'dha sai muka ce muku ku je ku dauki bangaren wannan saniya ku dake shi da sashinta kazalika yuhyillahu al-mauta kamar haka ne ubangiji ke rayar da matattu wai yurikum ayatihi kuma yake nuna muku ayoyinsa ku din la'allakum taqilun ko kwa hankalta ku fahimta cewa ubangiji ya kamata ku kirma bashi ku daina wato kangara ma ayoyinsa wannan ayoyi sun ƙara nuna wato ci gaba da wato abinda ake babu labari tun a baya na wato su waɗannan banu isra'ila yanda suke kekashe ma annabinsu annabi musa shine suka je wajen suka ce innal baqara tashabaha alaina lafzan al baqar jam'i na al baqaratu al baqar jam'i na al baqaratu haka ake jam'in sa ba sai ka ce baqaratu ba za ka yi cewa baqar ba to ka cire wannan tawun nan yace to mu fa duk shanaye fa tashabaha alaina mu fa wato ya rikirkice mana ai ita basa alaina ishtabaha alaina al baqar wato wato duk mu duk sun riga sun rikirkice mana mu ba za mu iya ganewa ba mu duk abin da kake gaya mana har yanzu baka zo da sifa cikakke cikakkiyar sifa da za ta samu gada abinda kake nufi ba wasu daga cikin wato malamai makaranta suka kanta da cewa tashabaha ko kuma yashabaha yashabaha daga Abdullahi dan Mas'ud tashabaha daga Hasan al-Basri da kuma al-A'raj wannan riwaya ce shazza ana iya amfani da ta wajen tafsiri ta kan taimaka kwarai daga cikin irin waɗannan riwayoyi abinda ake magana shine wato ya rikice mana wato kamar ma wato abin da ya faɗa musu a baya ku gaba yadda suka ƙeƙa shi saniya a cikin sana a cikin shanaye duka dududu nawa ne za ka iya kirgawa rawaya nawa ne a cikin su amma da da aka suke da baki da su ga ma'adabin Allah cewa su fa abin ya rikice musu to da rikicewa suke magana kuma shi ne kira shabaha alaina wato kaga wannan daga ji kai kasan ƙarya suke suke ma'adabi Musa babar suna neman ta'annuci ne suna neman sai sun sami wato wallansa ya fadi ko kuma su dinga nuna masa cewa shine bai iya bayani ba wato kamar dai abinda ubangiji ke ba da labari game da wato mutane yayin da suke son su wato su zama kifadi ubangiji ke cewa ubul kaifa kadhabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftarun ka kalla yanda suke makan su ƙarya kalla yanda wato jama'a suke ƙarya alhali sun abin da suke faɗa ƙarya suke yi to abin da suke faɗa nan su ma san ba gaskiya ne ba su suke karfa suke sa ma kansu tsanani bayan da can abin bai zama da tsanani a wajen su ba amma inda sun bi tafarki na wato sauki da wato sauƙaƙewa da ubangiji ya fara wato saukan musu a harshen annabi musu annabi musa to da ba je da haka ba to abin da ya muni shine faɗin su anan suka ce wa inna insha Allah la muhtadu mu din insha Allah ta'ala in ka in ka zo wanda sifan wannan saniya cikakkiyar sifan da muke bukata to lalle za mu shiryu wato za mu shirya zuwa ga siffan da ka faɗa mana ba za mu kuskure mata ba ba za mu kuskure ma haƙiƙanin ita wannan sanin da kake nufi ba ko ba za mu kuskure ma sufofin da ka gaya mana ba wannan wato kamar wato suna yin istitna'i ne kaga anan koya ne kace insha Allah wannan daga cikin shida malamai ke cewa kaga anan ba kafuta suka yi ba a tun daga shi har ma sun yi istitna'i sun nuna cewa wato insha Allah ta'ala daga yanzu dai sun san dai musu kyauta ba amma daga yanzu idan an fada musu to wannan insha Allah ta'ala za su shiryu za su daina tambaya tambaya na bin kwakwafi wato akwai riwaya da ake da shi imamu abu hatim razi ibn abi hatim razi abdurrahman ibn abi hatim razi da shi da at-tammam a cikin al-fawaid suna ruwaito riwaya ta hanyar sarur ibn al-mughira al-wasiti shi yana ruwaito daga abbad ibn mansur daga cikin manyan al-majas al-basri daga hasan al-basri yake ruwaito daga abu rafi sunan sa nufai as-sayr yana ruwaito daga abu hurairah ce manzo Allah ya ce laula anna bani isra'ila istafnau faqal faqalu wa inna insha Allah lamuhtadun ma u'qu walakin istafnaw yace idan ba dan banu isra'il lokacin da suke ma annabi Musa wannan kangaren ba sun ce insha Allah din nan to da ubangiji bishe da su ba ba bai kuma ba su abin da suke bukata ba inda ba su faɗa ba saboda abin da suka fara yi an san fara yin wato kamar sun sun huda ma kansu wani wani wato kofa ce zuwa kafirci tunda kun ce kaza kun ce adabu Allah ya isgilanci kun ce ku ku yadda ba a je a ƙara komawa kun ce kaza kun ce kaza kun ga wannan bai zai bayu abin da zai bayu kawai shine za ku kafirta daga baya in kun kafirce kuma za a samu halaka to inda ban ba su ce inda ba dan sun ce inna insha Allah nan ba wanda ita ka dawo da su cikin riga rigar su ta imani to da san halaka abinda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kenan wannan rijaluhu thiqat sai da wasu daga cikin malamai irin su ibn jarir suna cewa wannan magana ce ta Abu Huraira to ko da mun ce dai magana ce ta Abu Huraira amma dai abin a fili yake cewa insha Allah nan da suka yi to kamar wani dan ba suka sa wanda in ba dan sun faɗa ba to wataƙila da shi kenan sun shiga kafirci kuma ba za su dawo ba wanda zai zama wannan sanadiyan halakansu Allah ta'ala sai ya ce annabi Musa ya gaya musu cewa Allah ta'ala ya ce inna ha baqaratun ita saniya ce la zalul la zalul tuthiru al-ardh wa la tasqi al-hab labazan az-zalul shine wato ita ba wata take an wato kaskata da ita ne ta hanyar wato an horar da ta riga yin aiki ba ita ba kamar wato ta zama an tanaje ta ne kawai saboda aiki da sha wahala ba a ita yar gata ce ita wannan to kaga yar gata ai kaga wannan yana nuna cewa wato a wajen mai ita yana son ta kenan ba zai bayar da ita ba to kaga wannan shi ma yana yana ƙara nuna wato inda ba su tsaurara ba da ubangiji bai tsaurara musu ba amma kana ƙara tsaurara ma ubangiji ubangiji kuma na ƙara tsaurara maka wato kana ƙara tsaurara ma dokokin ubangiji ubangiji na ƙara tsaurara maka azul azalul anan shine wato dabatun balul shine bayyatu zulli wanda take wato a gani ga ta nan tayi kanta a jikinta so tsabar wato noma da take da kuma wato wahala da take sha to tusirul ardu shine wato noma a dinga yin noma da ita to ita wannan dabba ba ta haka wala ta sakal har kuma ba amfani da ita wajen wato barwa ma dabbobi ba wato tsirrai din su wato wajen wajen aikin noma kamar da aka sani ana amfani da dabbobi wajen shayar da su tsirrai to su ita wannan dabba duk ba amfani ta wajen wannan wannan shine fasan da duk malamai suka yi da su mujahid da su abu abul aliya da su wahab ibn munabbih Allah ta'ala ce musallama musallamatu la shi tafiya wannan musallama ma'anahu wato salima wannan salima wasu daga cikin malamai suke salimatul launuha ko salamatu launiha launin ta ya zama ya kubuta daga dukkan wani abu amma ibn jarir babbar yake cewa wannan fasaran ba zai zama yayi daidai ba a ce wai launin ta ya kubuta saboda ai ya amfanin fadan lashe lashe take ya kuma zai zama takarar al'asul wa alamu takarar kuma sai ce abinda da yake a nan shine as-salatu min al-aib ta kubuta daga dukkan wani aibi a jikinta wato ko da sun je sun sami saniyan da duk ta cika wannan shardai ita yar gata ce ita kaza ita kaza sai suka samu ba ta da kaho to wannan ta ta da aibi kenan ko suka samu tana dingishi to wannan ba ba za a amfani da ita ba musallamatun wato wanda take salimatun min al-aibi ta zama ta kuɓuta daga dukkan aibi a siffanta ko launin ta ko kuma halittar ta kaga anan ba kamar abun ma har ya fi tsanani akan wato maganar layya layya za ka ga ana ta magana cewa ba a san al'aura wata take wato take gani dilin-dilin haka amma wanda ya bayyana cewa ba ta gani sosai inda wata ke ba ta dan gani da kaɗan kawai sai a ce za ka iya layyar da su amma kaga a nan musallafatin ubangiji ya ce ya gaya musu wato koyaya aka fahimci cewa ba ita al'aura ce ita wato idan ta ya tafi ya shanye ɗaya daga cikin idan ta ya shanye to kaga ba za ta yi abin da ake bukata ba sannan kuma ba ta zama al'arja ba al'arja shine wacce take tana in ji shi gurguwa to ita ba wannan banda ita ba kuma al'amiya ba wadda take makauniya ba ta gani baki daya in dai an je an samu ta sun cika cika wannan sharadin amma kuma makauniya ce ita to ita ma wannan ba da ita ko ba kuma alharsa ba alharsa shine wacce take ba ta ji wadda take ita kudin ta baya ji ita ma banda ita sannan ko ba kuma wadda take alkasira ba wacce take ta riga ta kare ba kuma alhazila ba ko kyawashashiya ba ai kaga abin da aka faɗa a baya an ce yar gata ce da aka magana kyamshashiya bai taso ba ba kuma wacce take kuma majnuna ba wacce take ta riga ta motsi hankalinta ya riga ya bar jikinta kusan dabbobi wani lokaci idan suka tsufa ko kuma idan suka sami wato wani rashin lafiya sai kaga a wato sun riga sun motsi zama babu ba su cikakken hankalin da ya kamata suke da shi to wannan abin da suke ake magana kenan musallama ai musallamatul qawa'im wal khalq halittanta kababuwanta komi wato ɗari bisa ɗari ana inda ake bukata wanda shi da fasan da malamai suka yi da su abu al-khurasan da kuma mujahid da kuma qatada wasu daga cikin suka ce salamatu launiha muka ce wannan basarar ibn jarir qabr ya ce wannan ba zai zama ya yi daidai ba Allah ta'ala ya ce la shiyata fiha wata take ba ta da wani ratsi a jikinta babu wani launi wanda ya saba da launin asalin jikinta din galibi zaka ga idan tabara fara ce za ga an samu wani ratsin dan baki-baki a jikinta ko wani wace-wace to ita wannan saniyan Allah ta'ala yake cewa ba ta da wannan ratsin ba duk wani ratsin wani wani wace wace ko wani waye duk babu launin ta launin ta guda ɗaya ne shine rawaye rawayen nan wannan lafazin ashiya ko shiyat an samu shi daga washayashi washiyan alwashi asali shine wato abin da za ka ga ka dan ratsa shi saboda ka ado da shi daga nan aka sami wanda yake wato kamar tsegumi yake hada hada fada a kira shi da alwashi saboda kamar magana ce na ƙarya da gaskiya sai je dinga haɗawa yana ratsa ƙaryan wato gaskiya cikin ƙaryan ƙarya cikin gaskiya wanda gana aka samu alwashi a saboda haka dai wannan shine abin da Allah ta'ala ya gaya musu cewa lafiya tafiya wato zai zama babu wani launi da ya ratsa a cikin wani launin rawayan nata sai suka ce qalul ana bi bil haqq suka ce to yanzu a yanzu ne fa ka zo da gaskiya wato a yanzu ne ka zo da mafi bayanan siffan wannan wato a wannan saniya din wannan shine galibi abin da malamai suka faɗa cewa abin da suke magana al'ana jita bil haqq shine wato a yanzu ne ka zo da bi abyanu sifat mafi bayyanan siffan wannan saniyar ba wai a lokacin suna gaya mu cewa da ta da ƙarya kake mana yanzu ka zo da gaskiya ba in suka faɗa wannan asin kafirta kamar da wasu mutu akhirin suka faɗa in suna faɗa wannan magana asin kafirta amma abin da suke magana sai dai wannan din ba abin da suka faɗa ai kaga kekashewar zuciya ce kawai ku ce ma wai sai yanzu ne ba yazo da yazo wato da kan kamar ma sai ya ka ga muku abubuwa ya ta kuɗa ku rami sai yanzu ne wato yazo da wani abun da yake wato na gaskiya wannan shine fasal da suka kata da yayi yake cewa ai al'ana bayyanta lana yanzu ne kan mana bayanin haƙiƙani wannan wata irin dabba ce zamu je mu nemo raba uha suka je suka yanka ta suka samo ta daga baya wa ma ka bi fa'alun ai ma qarabu qarabu an yad'u dhabaha saura kiris ma su ce su gaskiya sun haƙura wani annabi Musa ka gaya mana wani abin da ba za a yi ba taklif ma la yabu kamana ka je ka kallafa mana abin da ba za mu iya ba me ka gaya mana mai sauki su ba suka je suka dawo amma shine Allah ta'ala ke cewa wa ba ka bi fa'alun da kyar suka aikata haka saura kiris ma su cire tsammani sai su sun ma fasa ba za su aikata ba malamai sun yi magana akan cewa me yasa suka suka nemi zama wato da kyar ma suka yanka ta saura kirsu ma su daina malamai suka faɗi dalilai guda uku wasu suka ce ko dai sun faɗa ne saboda ta'annuti saboda abin da suka saba na kokarin neman wato gazawa annabinsu ko kuma sun faɗa ne saboda suna gudun masu gaskiya wanda ba su da gaskiya ne a cikin su suke gudun cewa idan aka je aka yi abin da annabi Musa yake faɗa to zai je ja musu daga baya a bankaɗa su a bayar da su to sai suke ta kawo waɗannan abubuwa kamar ma wato kar ma a je a nemo din a wasu kuma suka ce kamar Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa sun faɗa haka ne saboda wato a tsaran tsaran wadan saniyar da suka samu wannan lafazin tsada wasu daga cikin malamai sun ce kamar a kusan ana cewa ita wannan dabbar da suka je suna neman ta da suka je suka samu a wajen mai dabbar to sai ya ce musu to su je jikin wato fata na wannan dabba din bayan an same ta to sai an cika mishi wannan fatan da zinarai baki daya to shi ne muhammad ibn kam alkhur da yake cewa abin da suka zama sauna kiris ma su fasa saboda an musu tsada suka ga ba za su iya ba sai da suka dawo daga baya to sai dai alhamid ibn jarir ibn ibn kathir a dimashqi a cikin tafsirin sa yake cewa shi gaskiya wanda ra'ayin yana ganin kamar bai masa ba saboda akwai ma ruwaya da ake da ita daga ikrima da isnadi wanda yake tabbatacce isnadi sahihi abdullah sanani yaftar daga ikrima yake cewa ma kana samanu ha illa salatatu dinarin yace ma da dinare uku ne kawai suka samu to kaga dai akwai tazarubi tsakanin ruwayan kan hakikanin naira nawa ne aka ba su dinari nawa aka ba su alhamdulillah kathira na ganin ba wai wannan ne ya sanya suka yi da kyar suka samu suka yanka wannan dabar ba abin da suka da kyar suka yi saboda lalle guda biyu ko dai saboda annuti saboda wato tsaurin ido da suke ma annabi Musa din ko kuma saboda daga cikin su wasu suna ganin gaskiya ta bayyana to shine suka nemi wato su sanya abin ya zama yana da wahala har ma a cire tsammani a ce ma an fasa yanka ta din almuhim dai Allah ta'ala ya gaya mana cewa sun yanka wannan dabba din amma kuma da kyar suka yanka kamar ba za su fasa daga baya dai sai ba su fasa din ba Allah ta'ala ya ce wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha ka tuna musu a lokacin da kuka kashe rai sai kuka rika yin musu akan wato ya za a yi meye hukuncin da ya kamata a yi gami da wannan rai da aka kashe a yaƙi ne ko a bar annabin Allah ya yanke hukunci a wannan shine ya kamata ya zo a farko misali inda labari za a baya tunda ai shine farkon labari din amma me yasa ubangiji ya jinkirta shi saboda mu anan shi anan ubangiji ba ya damu da ya ga ya baka filla filla labari ya ya faru ba shi yasa wasu daga cikin labaran in za a je a nema sai dai a je wurin ahli kitabi su faɗa maka tafasil filla filla da kuma dake dake na yadda labaran suka zama amma shi abin da ubangiji yake yake son wato mutum ya gane anan shine wato ta'annuti da kuma butulci da waɗanda mutane suke masa a yana kiddiga ma mutane butulcin su ne to kaga a faɗa a fara faɗa maka butulcin da suka yi kafin a gaya maka asalin dalilin wannan shine makasudi anan shi sa ubangiji ya fara gabatar da asalin butulcin kafin asalin labarin to a nan shine ubangiji ke bada labarin cewa to ka tuna musu dai a lokacin da kuka kashe rai sai faddara ta fiha wato ai ikhlasu ma hasamtu kun yi sabani kuka dinga usuma akan cewa wato ya za a yi a je a kashe muku dan kabilan ku da haka za a yi fada da haka za a je a yaki amma sai ubangiji ya tunkuɗe muku wannan bala'in saboda inantan annabin Allah annabi Musa tare da ku to shi ne ce fadaratun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun tabbas a cikin ku akwai wanda ba san gaskiya ta bayyana suna tsoron idan aka bayyanar da su aka bayyanar da gaskiya to da zai zama wato an gane su waye azalimi a cikin su to sai Allah ta'ala ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ta'ala da sannu zai bayyanar da abin da kuka sanje kuna koyewa mukhrijum ma da ce mubhirun mu'linun ma tughayyibunahu ubangiji zai bayyanar zai fito da shi sarari kowa ya ga abin da kuke koyewa na wato makirci da wasu daga cikin ɗan ƙabilar ku suka yi ya je ya yi laifi amma kuma sai ya je ya jefi wani wanda yake bai ji ba bai gani ba fa kullum da limu ba abiha kakan ta nufi fa kullum da limu ba abiha Allah ta'ala sai yake cewa sai muka ce musu ku je ku daki shi wannan mamaci da sashin wannan dabba din a wannan kaga anan wato za ka ga ka fahimci wa lallai sun yanka din kamar da Allah ta'ala ya bamu labari cewa sun yanka wannan ita wannan saniya din Allah ta'ala sai ya umarce su wani bangare na saniyan su je su biki shi wannan mamacin da shi Abu Hatim ibn Abi Hatim Razi ya ya rawaito ruwa da sanadin ingantacce daga Sulaiman al-A'mash Sulaiman ibn Mihran daga al-Minhal ibn Amr daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah dan Abbas abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da suka zo suka nemi wannan saniya din sun je suna ta neman ta kusan shekaru 40 shekaru 40 a to haka dai abdullahi dan abbas ya faɗa kuma da isra'ila ingantacce zuwa wajensa a sai suka same ta wajen wani mutumi wanda shi mutumin ya kasance yana son wata saniyarsa har ma ya yi neman ya hana su to amma dai daga baya sai ya musu tsada ya musu tsada ya ce to ku cika fatan wannan saniya da zinarai abinda kuka cika ya cika to yana shine farashin wannan saniya din to sai Abdullahi dan Abbas yace fa darabuhu bi udwin minha sai suka je sai suka dauki wani bangare na wannan dabba din suka daki shi wannan mamaci din fa qama sai nin da ne ya miki fa qama tashkhubu awdaduhu daman jannayansa yana furzar da jini a lokacin ya tashi fa qala sai annabi Musa ya ce masa man qatalaka wa ya kashe ka kala ta ce kasala ni fulan ya ce wani ya kashe ni wato dan uwansa wannan isnadin isnadi na sahihi sai dai in ba wato ambatan maganan shekara 40 ba maganan shekara 40 ya zama ba kokore da gaske a watakila ana maganan kwanaki 40 wannan yana bukatar sai an ƙara ta hakiki kwarai da gaske in ba haka ba a wato zai wahala a ce waɗannan mutane za su iya haƙuri da shekara 40 ba annabi Musa dan wannan abuwa a ce je ka dawo je ka dawo suka dinga musu je ka dawo ai ma daga bashi su kafirce sai su kafirce baki daya a ce za a shekara arba'in duk da dai kun san kuma cewa annabi musa ya shekaru da yawa ya shekara ɗari da ashirin kamar yadda ahalu kitabi ke faɗa kun je kun duba littafin ahalu kitabi da suna faɗa ya yi wurin shekara ɗari da ashirin haka wannan shine shekarun da ya yi wannan haka dai suke faɗi kuma ya shahara ba a tarihin su ne ba zai wuya su ƙarya a cikin shi saboda haka wannan ya shahara a bakin su cewa kusan shekara ɗari da ashirin ya yi to abdullahi da abbas ya ce da sun yi wato arba'in ko dai shekara arba'in ko kwanaki arba'in suna nema daga baya ubangiji wato ya ba su wahala sai suka samu a wurin wani kuma wato ya mun tsada kwarai da gaske a magana Abdullahi dan Abbas a magana wasu daga cikin malamai kamar su Ikrima shi ma ana rawaitowa da isnadi sahihi Abdurrazzaq Sanani ke rawaitowa daga wajensa yana cewa ma ba wani tsada aka musu ba dinari uku kawai aka ce su kawo kawai dai tsabar kekashewa ne suka ki zuwa su je su nema to a malamai kuma sun tattauna akan wai da menene su wani bangare na dabban ne suka daki wannan mamaci din wannan babu wani hadisi ko aya ko hadisi da zai bayyana haka malamai dai sun ta kawo ijtihadin su akwai ruwaya da ake da shi daga abdullahi dan abbas yana cewa wato da wato da wato a kashi wanda yake ƙasa da guntsi nama guntsi ya san guntsi ko haka ki faɗa na kano eh gurin guntsi haka babban da naka ya wato yau wataƙila ban zage zai koya ma kanawa hausa ko ya ce wannan al'azamun da biyanin al'uduruf wannan al'uduruf shi ne abin da abdullahi da abbas ya fada isnadin wato akwai dan magana a kansa amma dai ana ruwaito ya shahara ta hanyar sa'id ibn masuluk baban athauri daga ikrima daga abdullahi dan abbas cewa wato da wannan bangare na wannan kashin ne aka dake wannan mamaci din wannan kuma ikrima da mujahid da kadan suka ce a da cinyanta da cinyanta aka samu wannan kamar da na faɗa ibn jarir al-tabari yana cewa wanda babu wata aya ko hadisi zai iya zama daga cinya zai iya zama da wajen guntsin ko da meye ko da meye wannan ba shine muhimmi ba mu abin da ya dame mu shine wato izinan da ke cikin shi wannan labari ubangiji dai ya ce fa qul la tadribuhu bi ba'dha bangaren wannan saniyan ku da ke shi da da wato bangaren wannan saniya zai tashi Allah ta'ala bayan ya tayar da shi yayi magana ya ce ga wanda ya kashe ni sai ya ce kadhalika yu'illahu al-mauta to kamar haka ne ubangiji ku kira da matattu wannan me yake nufi yana maganan haka haka ubangiji zai rayar mutum sai an samu wani abu ya ji ya dinda wani abu a abinda ubangiji yake magana anan shine haka ubangiji kira da matattu ta yanda duk yayin da ya nufaci abu to abinda yake ce masa kai kun faya kun abinda yake ce masa kun faya kun sai dai ubangiji kuma yakan kirkiran masa wato haltan masa sababi yakan kirkiran masa sababi wannan abinda suka yi sababi ne kawai da ya sanya shi ne abinda zai sa shi wannan wacin ya tashi amma da ubangiji ya ga dama ce ya tashi abin shi eh kamar da aka sani ubangiji wani lokaci yakan yi aikin sa ba tare da sababin ba wani lokaci kuma wanda kuma wanda shine galibin al'amari yakan halta ma komai abin da gani a duniya yana da irin tasa da irin nasa sababin in an samu yaro kuma dole a sami wato mace ko namiji abul biqa al-ukburi yake cewa kadhalika yu'illahu al-mauta shi akwai wani wato wani abu da yayi bangaren nahawu ne wannan yace anan wannan kaf din a mawdi'i na nasba ta tsinci kanta ta dalilin shine yuhyi Allahu al-mauta ihya'an mithla dalika wato ubangiji haka yake rayar da matattu rayarwa irin wannan wannan kafin wato fi mawdi'i nasbin ne wannan shine abin da Abu Biqa al-Ukbari ya faɗa kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka ubangiji ke rayar da matattu wa yuriikum ayatihi kuma ya nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun saboda ku hankalta saboda ku da hankalinku ya dawo cikin jikinku ku ci ku ci gaba da karban shiriyar da ubangiji yake baku wannan yana nuna muku cewa ubangiji yana da rahama kwarai da gaske ubangiji yana da rahama duk da wani abin da suke masa amma kaga yadda yake nuna musu afala tubuna ila Allah wa astaghfiruna ba za su tuba ba wato kaga haka ma yana ƙara wato gaito su ne su zo su shiga cikin wato addini su sallama masa su hankali su dawo cikin jikin su dai da annabawansa wato tambayoyi na rashin kyautawa wannan kisa akwai abubuwa da malamai suke fitarwa na fa'idodi da dama daga cikin fa'ida ta farko da malamai ke kawowa shine yawan tambayoyi a wajen wanda yake yana baka shirya shirya ta addini wani ba shi da amfani wannan ba shi da amfani kuma wannan ya zai sanya mutum ya samu halaka daga baya mazala cikin hadisi da ya zo a cikin asahihai yake cewa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim yace kadai abin da ya wato halakar da wanda suka zo gabanin ku shine wato yawan tambayoyi da suke annabawa su da kuri wato kawai ranar zaka ga tsakanin shi da lamarin addini shi wato so yake yi kawai ya dinga jin wani abu kamar tatsuniya wannan kusa kasar da shi sa bala baka gumi ya littafin rajul akan dinsa wato a wasu lokuta lokacin su nan an koma tafsiri kawai tatsuniya ake yi kawai a dinga cewa to ai shi fir'auna wani yamu ne da shi har annabi musa yana lido a cikinsa shi amma yara suna lido annabi musa ya zo zai lido sai ji zafi shi kai wannan kaza kaza kaga ai ya zama tatsuniya kuma to shi malam shine sai ya rasa alhal la ma'anil qur'an a dawo da hankula zuwa ma'anar qur'ani asalin hakikanin ma'anar saboda haka mu ba a nan karin mu dinga karanta wannan wannan ire-iren wannan kisoshi kawai kawai ce zo mu dita ka dinga ganin cewa mu ba muna haka kuma bai yawan tambayoyi ba shi da amfani akwai tambayar da zaka ga kada ya tafi da amfani ba in ka sani ba da amfani ba kamar wani wannan da suka cewa da cinya aka daka ko kuma da da wurin gutsi ko waye ko kaza ko kaza wai zai amfane ka a wurin aka yi da ake son ka dauka wannan shine wato abinda abinda malamai suka faɗa abu na biyu kuma malamai suka ce a ciki kuma akwai wato a laifi na mutum wani mutum daya ko tsaren mutane su je laifin da ubangiji zai aza musu na al'umma saboda munanan tambayoyi da suke annabawa ko kuma masu addini shi yasa wato a cikin hadisi da ke cikin sahihai ne hadisi sa'id ibn abi waqas manzo Allah yake cewa inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman yace wanda yafi kowa ne ne daukan gamban laifi na al'umma a cikin musulmai shine wani mutumi da man yas'alu an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajali mas'alatihi yace wani mutum zai je tambaye wani abu da ta ba haramta ba sai a zo a haramta saboda tambayan da yi to har yanzu ka samu a cikin al'umma akwai irin waɗannan mutane za a ga kawai wani ya zo ya maka tambaya babu dalilin tambaya sai ka ga to wannan wai shi ya gama da tsarki da azumi da zakka din duk ya san su ne yanzu zai zo tambayan abin da ba shi da amfani to sannan kuma wanda kuma yana nuna maka kuma abu na gaba shi ne duk yayin da ka ji wani abin da ko da ya shata maka kwakwalwanka ko da kwakwalwanka ta riga ta rikice to sai dai dama shari'a ba ta zuwa da abin da ba zai yiwu ba shari'a ba ta zuwa da abin da kwakwalwa ta ce din gurgun ba zai yiwu ba sai ta zo da abin da kwakwalwa za ta dumauce amma an mata bayani ko za ka gane to ko da an ga maka wani abin da kai baka gane ba a yanzu a ce maka wato bala'iku za su sako ƙasa kamar yadda kake ganin wato ruwa na tsitowa daga girgitarsa za ka ce da mala'iku an ce manya ne ko kuma a ce maka za a je a tsallaka siradi to an ce siradin nan ga yadda ke ga yadda ke an mu ni ba nan gane ba sai da a tawili a ba roka tawili ai wanda ya halitta maka wayan da aka yi da kuma wanda yake ya san ka ya san duk abin da ya halitta maka shine zake ga maka wannan labarin to sai ka yadda inda ta farko al'amari lokacin da aka ce musu ku je ku yanka dabba da sun yi amfani da abin da ubangiji ya gaya musu za a je za a kawo wannan gaba ba za a kawo ba saboda haka wannan ɗaya daga cikin hanyoyi na halaka ubangiji ya faɗa magana ko gaibi ne ko ka gane ko baka gane ba ko kuma kawai ka zo kana tambaya mutu wai me yasa aka ce namiji ya dauki rabon gado na mace biyu kai fa wannan abin baka gane shi ba babu adalci wato kana kokarin tambayar ubangiji kenan kai ka sani ko ubangiji ya sani to kaga duk wannan da alama ce na cewa wato mutum na wasa da imaninsa kuma in ba su ma ana kaga abinda ruwaya na abubuwa take nuna ba da cewa in ba na sun ce insha Allah ba sun da zan halaka da sai kafirci kuma Allah ta'ala ya kyauta sannan kuma karkashin wannan ayan akwai fa'ida da malamai ke fitar da ita suka ce Imam Malik galibi shi ke hujja da wannan wannan wannan aya akan cewa idan misali aka zo wani ya kashe wani amma sai aka zo aka samu da sauran rai sai ya ce to aka ce to wa ya kashe ka sai ya ce wani ne ya kashe ni wannan za ta zama laufatun da karina za ta zama karina da yasa a je a tuhumce wancan ya zama prime suspect ko ko a sai dai an je an je an wato sai an je an sami wato hujja to wasu malamai an sabani kan wannan ko tafasir na da mafuka hawa amma da yawa daga cikin malamai ibn Malik suna cewa wannan yana yana zama karina ana iya samun kuskure ana iya zuwa kawai da wani daba mishi yana jiyewa kuma sai ya ga wani wanda ke bari ne shi shi kuma ya gudu amma da sai shi kuma wancan iya gani ya ce wane ya kashe shi ana iya kuskure za ka baka iya cewa da yanka shakku shi ne ya ayar da aiki amma dai price shakku wato ya zama wato shi za a fara tuhuma farko tukuna kafin kowa kamar misali fada ne aka yi da wani da shi da malam zaji da malam abu suka yi fada sai malam zai ce masa to sai na kashe ka washe gari kuma aka sami ya mutu an dole zai kawo malam shi wancan malamin da ya ce sai ya kashe shi duk da ba kuma tabbas ne shi ya kashe shi ba don haka wannan imam malik yana cewa wannan duka lauka ce da kuma karina ce da zai sa a ji a tuhumci wanda aka kuma an samu haka din a lokacin manzo Allah an samu wata yarinya wato wata mata wani wani bai hude je da mun kare mata kai da ta zo sai aka same ta da sauran rai aka tambaye ta yawa ya mita aka sai ta faɗi sunansa manzo Allah kuma sai aka je aka bincike da aka bincike kuma aka je shi ma aka yi masa irin abin da ya mata don aka ja kai bincike aka tabbatar cewa wasu samai rinjaya da cewa shi yawan da laifin za a je a aika shi lahira ne kawai ba wani ba za a ce ba za a ce wai wai ai probability one over two ne ba ba wani wani ai akwai rajin akwai wato karina wanda take zama ta zama ta da ta sa karin jayar da haka wani lokaci
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah ta'ala ya cigaba da gaya mana cewa sun makasat qulubukum min ba'di zalika sai gashi kuma zukatanku sun ƙara zama ya kasassu bayan wannan abin da ya faru ya kal hijarati suka zama kamar wato duwar watsu aw ashaddu qaswa ko maka ce ma abin da yafi kekashe yafi dutse kekashewa wa inna min al hijarati saboda daga cikin duwar watsu akwai lama ya tafaddaru minhu al-anhar daga ciki akwai wanda ake samun wato ƙoramu na bubbugowa daga daga cikin daga cikin sa wa inna min hala ma shaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma daga ciki ana samun wanda zai tsatsage a samu ruwa ya fito daga cikin daga cikin wannan dutse din wa inna min hala ma yahbitu min khashyati Allah daga cikin su kuma akwai wanda zaka ga ya fado yana sama yana miƙe amma kawai yayin da tsoron Allah ta ratsa shi kawai sai ya fadi ina ina ma ubangiji sujada wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ta'ala da dai bai zama arabkane daga abinda kuke aikatawa na rashin kyautawa ba Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana har har ila yau dai yana gaya mana saboda mu wa mu shirke ta yin mu abinda waɗannan yahudawa suka ci gaba da aikata mu annabawan su suka ci gaba da aikatawa game da wato abinda ake faɗa ake gaya musu na shari'a Allah ta'ala ce sun makasat qulubukum min ba'di dalika sai daga baya zukatanku suka kekashe wanda ƙasa ya su ƙasa'an kaswatan da kuma ƙasawatan wato an aka ce ƙasa kalbuhu shine galuba wato zuciyar nasa ya zama ya keka shi ya zama ba ba ya tsoro ya zama kawai har ya zama wato sa'a mu Allah ta'ala baya ne wani shari wanda kuma ba in kaga mutum ya keka shi zuciyarsa ta keka shi lokacin da ke sa'a mu Allah ta'ala to wannan yana ya saba ne ya saba ne amma farko al'amari ka je ka duba ka gani ko lokacin ko wato mahaifinka ne sa maka duka kaga wanda lokacin farko lokacin da ka fata saba wa wannan doka za ka kana dan tsoro amma yayin da kai daya biyu uku ko ka saba sai ka ba gaban su ba kana iya yi saboda ka saba to haka ba muke tsakanin da ubangiji mutum a lokacin da ya fara yin zaka je yayi zuga masa lafadi haka dai gaya maka amma yayin da ya saba sai ji ba ya je komai ba to wannan shine kuma abin da ubangiji da yake jima mummune tsoro Allah ta'ala yake cewa isjibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi ya ce idan aka kira ku zuwa ga shari'a zuwa ga addini ku karba ku sani ubangiji yana sanya hijabi tsakanin zuciya da shari'a ko da kana son ka amsa shari'a amma yayin da zama ka mai da wannan saban Allah sharwa da sai ubangiji ya sanya zuciyar ta kekashe la ta'rifu ma'ruf wa la tunkiru munkar in kaga aikin alkhairi zaka ga kamar aikin banza ne in kaga aikin banza zaka ga kamar shine aikin alkhairi ne irin shi zaka ji ibnu qayyim yana faɗan cewa irin waɗannan mutane kamar wato a- kamar wannan ne kamar alkhanazir ne kamar khinzir ne a- aladu ne in sun ga karanta sai su yi dab a wurin kamar kudaje in sun ga wato abin da yake tsafta sai kuma su ji ba su samun tsafta to haka wanda ya zuciya shi ya kashe kan da labarin addini yake sai yari yayin da ake magana cewa mace ta sa kaya kammalalliya ce kaza ce kaza ce kaza sai ce to dan me ake takura musu dan me ake takura musu kalla abin da ya kam- ya kamata su kalla kaga shi ya riga ya saba ya saba zuciyar shi ta riga ta saba ta riga ta kekashe har yana ganin abun banza kuma yanzu ya zama abun abun da yake ganin kamar takura ce ubangiji anan yana faɗan cewa sun makasar qulubukum min ba'di dalika sai zukatan ku suka wato kekashe bayan ya nuna muku haƙiƙanin kuduransa na wato rayar da matattu cewa wata na kuma zai tayar da ku ku amsa abin da kuke yi ma annabawansa to tun daga ta a gaban ku ya tayar da matattun ma ya kuma sa mataccen yayi magana ya faɗi magana wacce take magana ba ba wanda yake na mahaukata ba, magana na wanda yake rashidi shiryayye yace wane ya kashe ni sannan kuma ya koma ya mutu to shi kaga ubangiji zai tayar da ku kuma daga fatare ya tambaye ku akan abin da kuke yi ma annabawa to inda zuciyarsu tana ta zama ta raurawa ana sai su karba to amma ta kekashe duk da abin da suka gani din nan a- na ayoyin ubangiji da kuma wato wa'azi da ubangiji yayi Allah ta'ala ce fayya kal hijara aw ashaddu qaswa ai zuciya ta ce ma ta daga kekashe kamar du- duwar matsu shine al hijara aw ashaddu qaswa malamai suka ce anan wannan aw din ko kuma ma abin da yafi wato wato duwar wasu ke kashewa to wannan ana iya ce ma ubangiji ya ce kaza ko kaza kamar shakka wannan ijma'in malamai suka ce wannan ba haka ce ma'anar take ba wannan anan au anan ba tana maganan wato shakka ba ba shakka ce ubangiji yake yi ba cewa yana kwanto zuciyanku nan ko dai dutse ko kuma abin da ya fi dutse ba haka ne malamai suka fasara ba kamar da aka sani su shi- shi larabci ba kamar ah, ba ko ma dai a hausa ma dai wani lokaci muka ce a wurin ba ai ba muna maganan wato kokanto ba to amma malamai da sun yi magana akan wannan auren wata iri ce mece ce ma'anarta da Allah ta'ala ce fayya kal hijara aw ashaddu qaswa mece ce ma'anar aw ashaddu qaswa a koma abin da yafi wato kekashewa Ma- malamai wasu daga cikin malamai suka ce wannan littahir ce wato kamar an ce maka ne dalis al-hasana aw muhammad ibn sirin ko dai ka zauna da hasan al-basri ko ka zauna da muhammad ibn sirin ko wanne ka zauna zaka rabauta suka ce to kaga anan takhir ne an baka zabi ne wato kamar ubangiji ne yake ba mu zabi cewa kowanne muka so ne musu hukunci to sun tantanta in mun ga dama mu ce zuciyarsu ta yi kamar da dutse ko kuma mu ce ma ta fi dutse ma ke kashewa wannan in muka faɗa ubangiji bai kama mu da zalunci ba wannan shine wato fasar da malamai suka ce wannan aure takhir ce wannan fasarar a ibn kafir ya hikaje ta a kabari shi ma ya kawo wannan maganar wasu daga cikin alaman luga sun faɗa to sai dai wannan aure takhir in ka je karbo littafan luga su galibi akan takan zo ne bayan al'amur ko annahi shi ko wannan aka jumla ce khabariya kuma ba al'amur ne ba ba umarni da ko hali ba ko wannan misalin da muka kawo kace jalis al-hasan al-basri aw muhammad ibn sirin aka ga umarni akai to wannan ita wannan aw da ma'anar at-taqi takan zo da da bayan wato jumla ce qalabiyya annahi ko kuma al'amur saboda haka wasu daga cikin malamai sun sun sun kokarin cewa wannan bai zama tace ma'anar ba ma'ana ta biyu da malamai suka suka faɗa suka ce wannan ibham ce wanda kuma a kabar ya ya karbi wannan ra'ayin sosai yace wato wannan zan kokarin a saka yama abokin magana ne ba wai dan ni ina kokonto ba kamar ni ne ka tambaye ni kace da yau da ka karya ne sai na ce na karya ne da ti da biredi ni na san da me afwan ba na karya ti da na karya da ti ko indomi da ti ko indomi ni na riga na san a cikin ɗayan biyu a- ɗaya daga cikin amma na gaya maka ne ɗayan bi- daga cikin biyun kan ka zaɓa kai ka cinka amma dai a ɗaya daga cikin biyun nan ni na san wanne ne na karya da shi to wannan suka ce wannan shi ibham ne a, bin nisbati ilal muhaba kamar ka ce ne a akaltu khubzan aw tamran haka wasu daga cikin malamai suka faɗa abba bari kuma ya ce wannan lalle wajihi ne a yare akwai irin wannan sosai wasu daga cikin malamai suka ce wannan audun nan bi ma'ana ila bi ma'ana ila abinda ake magana aw ashaddu qaswa wato da can zuciyar ta su ta fara kamar zu- dutse to daga baya cikin su ma akwai wanda ma daga baya saboda tsabar ke kashewa ma sai ya bi dutsen mashi shine ila ashaddi qaswa wannan shine wato ma'ana suka ce kamar fadin Allah ta'ala ne tuqatilunahum aw yuslimun satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun da za ku je wajen wasu mutane da za ku yaƙe su ko har sai sun musulunta ila an yi sulimu wannan shine autu sulimu to wannan wasu daga cikin malamai sun faɗi haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan bi ma'ana bal wato bal ashaddu qaswa ubangiji ne yace wato abin nasu zuciyar ta je kashe kamar wato dutse bal ya ba mu dutse ubangiji wannan kuma tanwi'i ne na magana ba wai dan kokonto ba sai tanwi'i na magana kamar yadda yace wa asala wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ila mi'ati alfin aw yazidun zuwa ga dubu ɗari ko ba abin da ya fi dubu ɗari wato ma'ana bal ila yazidun sun ma fi dubu ɗari din to wannan shine abin da malamai suka faɗa suka ce ya faɗa ne tanwi'an wa tanbihan lil azhan ina ganin lokaci ya ko akwai rabuwar wannan bangare na wannan aya insha Allah idan muka zo gobe musamman inda aka ce a cikin duwar wasu akwai wanda suke faɗawa saboda tsabar roƙon tsoron ubangiji insha Allah za mu zo mu tattauna wannan gaba mu ji abin da malamai suka faɗa a gobe insha Allah ta'ala abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka kushe Allah ta'ala ya kai mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.